rahmatullahi barakatuhu dan uwa na wannan unguwa mai albarka unguwa ta Tondigamai a wannan gari na Niamey muna wa Allah subhanahu wataala godiya da ya hada mu a wannan markazi mai albarka markazin sahaba rakam arba'a Allah sanya albarka da alkhairi akan wannan markazi kuma Allah ya sanya albarka da alkhairi akan qa'imina alai wannan unguwa ta Tondigamai wanda Allah ya arzuka ta da adadi na musulmi alhamdulillah Allah sai ya albarka da alkhairi akan wannan unguwa dan uwa mawdu'an mawdu'an da suka bani in yi magana wanda muftarar dan uwa Sheikh Malam Zubair ne zai bayani wanda da dai alhamdulillah lokacin da ina nan wannan unguwa aboki ne na da'awa ana shiga gurare gurare cikin sayi ba da sauran gurare alhamdulillah bakin gwargwado ne an taba to shine mai wa'azi amma kuma sai ya tsora ni in yi bayani a madadin shi insha Allah dai maudu'in da aka tsora mun zai yi bayani akan shi shine muhimmancin neman ilimi da kuma ladubbuka na mai neman ilimi neman ilimi abu ne wanda yake wajibi a rayuwar musulmi neman ilimi yana da mahimmanci yana da daraja ba karama ba ilimi rayuwa ce mai mahimmanci ga musulmi ana bukata ga dukkanin musulmi ya mai da hankali akan neman ilimi ya dage ya mai da himma akan neman ilimi sanin kowa ne annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama annabin rahma ya bayyana a hadisi wanda yake mashhuri manzala yake cewa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin neman ilimi wajibi ne akan kowane musulmi in dai kai musulmi kake ka amsa sunan musulmi to annabinka annabin rahma yace neman ilimi wajibi ne akan ka wani ilimi ne yake zama wajibi insha Allah bayani zai zo akan haka ilimi kala-kala wani ilimi ne yake zamantowa wajibi akan kowa za mu yi bayani akan haka sannan ilimi yana da fadala mai girman gaske hadisai aru-aru ayoyi da dama sun zo akan haka daga cikin abin da ke nuna fadala ta ilimi da daraja ta ilimi shine Allah maɗaukin sarki yake cewa ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما الله يكتوى كذا كي قوقاوة وجن كرنت على القرآن من ذا الله يأكي كيامش من قبل أن يقضى إليك وحيه كاهن الإيد سامك وحي ونا القرآن دا من ذا الله lokacin da ake mishi wahayi na alkur'ani yana gaugawa ana mala'ika jibril yana wa'i shi ma yana wa'i don ka aje manci mala'ika jibril yana haɗi shi ma yana haɗi don ka aje mance don ya hardace to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce an ɗauke maka kada ka yi wannan gwagwa sanu ƙuri uka falatarsa za mu karanta ma ba kai ba mancewa to wannan da akwai wata fa'ida da za mu gani a ƙarƙashin haka la ta'ajal bil qur'ani kada kai gauga wajen karanta alqur'ani ana so ɗalibi na ilimi a lokacin da yake neman ilimi yake karatu kada ya yi istijali kada ya yi gaugawa ya yi ta'anni ya bi a hankali shi yasa malamai suke cewa al'ilmu shay'an fa shay'an ilimi ana daukar shi kadan da kadan har ya taru to mutum ba an ce ba an aka ce ka tashi ka dage ka nemi ilimi ba an ce ba dukkanin lokacin ka ka bada shi ware awa biyu awa uku a kullum awa daya a kullum wannan lokacin karatu ne ka koyi alqur'ani ka koyi hadisin manzo Allah ka koyi aqida ka san sirar annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka san hukunce hukuncen fiqh wannan shine ake bukata eh Allah ya ce wa qur rabbi zidni ilma ya ce manzo Allah ka ce ya Allah kara mini ilimi kaga ce wai wa qur rabbi zidni ilma ya Allah ka kara mini ilimi me yake nuna cewa yana nuna cewa eh lallai ilimi abun nema ne annabin rahma Allah yake turo mala'ika, mala'ikan ma shugaban mala'iku mala'ika Jibril ya yi mishi wahayi, ya ba shi ilimi. daga gurin Allah mubasharatan ake turo mishi ilimin shi a turo mishi dan manzo ya kawo mishi ilimi amma a duk da haka aka ce ya ce wa qur rabbi zidni ilma ya Allah ka kara mai ilimi in manzon Allah zai dinga yin wannan addu'a za a umarce shi wannan addu'a ina gani ga kai waye cancanta ya waye cancanta ya kiyaye wannan addu'a waye cancanta ya mai da hankali wajen neman ilimi shi yasa malamai suke cewa idan da zaka duba tun daga farkon alkur'ani har zuwa ƙarshe tun daga suratul fatiha har zuwa suratul nas yana daga cikin kusakurai za a ga mutane dama sai mutum kaji ya ce tun daga farkon alkur'ani har ƙarshe ya ce tun daga suratul baqara har zuwa nasi la tun daga suratul fatiha har zuwa nasi inda zaka duba babu inda aka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ƙara ma wani abu ka roƙi in ƙara ma wani abu babu inda aka nemi manzo Allah ya roƙi wani abu sai in malamai suke cewa wannan kaɗai alama ce ta fadala da daraja ta neman ilimi alama ce ta fadala da daraja ta neman ilimi sannan kuma Allah malamai suke cewa a ƙarƙashin wannan ayar da akwai wani ladabi da za mu hudda shine yana daga cikin ladabi na ɗalibin ilimi shine ya dinga addu'a Allahumma zidni ilma Allahumma ya rabbi zidni ilman nafi'a ka dinga ɗaga hannu kana addu'a ya Allah ka bani ilmi mai amfani yana daga cikin matsaloli da dama na mutum ka ga yana karatu bayya ganewa shin kana addu'a Allah baka ilmi annabi Allah yana addu'a Allah bashi ilmi kai dirim-dirim kake ta yaba ka taɓa ɗaga hannu ba ka ce Allah ba ni ilimi in iya karatun alkur'ani in san karatun hadisan manzo Allah in san aqida in san tauhidi in san fiqhu ba ka taɓa haɓa hannu ba in ka ɗaga hannu kawai Allah ba ni mace Allah ba ni dukiya ba ni kuɗi ba ni waye ba ni waye duniya kawai wani in ya ɗaga hannu ya ce Allah ba ni ilimi wala Allah ilimin duniya ne yake yake yake nema ilimi ne na lakwal wani difilom ne yake nema amma dan ka fahimci addini ba ka daga hannu ba ka yi addu'a a khushu'i malamai suna yin addu'a suna mai da hankali akan addu'a akan neman ilimi bal ma malamai in suna bincike yana daga cikin ladabi na malamai kamar inda ake nakaltowa daga imam shekul islam ibn taimiyya yana daga cikin ladabin shi idan yana bincike yana neman ilimi wata mas'ala ta bashi wahala ya ce Allahumma ya mu fahima Suleiman fahimni ya addu'a Allah ka fahimtar da ni kawai da ka fahimtar da Annabi Suleiman malamai suna addu'a yana daga cikin addu'o'in da aka nakalto daga gurin manzo Allah sama Allahumma Allahumma atini ilman nafi'an duroƙon Allah ka bani ilimi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an yana daga cikin addu'o'in da aka nakalto daga manzan Allah ya Allah ka bani ilimi mai amfani shi yasa wani suke cewa ba ilimi kawai ba ilimi mai amfani domin ka iya yin ilimin ilimin ya kai ka wutar jahannam yanzu da akwai waɗanda sun yi ilimi sun yi karatu amma tsubu suke ɗan tsubu ne suna sihiri suna shirka suna bokanci da akwai wanda sun yi ilimin amma ɓanna suke yi da akwai wanda sun yi ilimin amma ba su aiki da ilimin shi yasa ake so in za ka yi addu'a ka ce Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ya Allah ka bani ilimi mai amfani domin dukkanin ilimin da ba ka bai amfani ka ba a duniya da lahira to wannan ilimin haba'an ne ba aikin banza ne malamai suke cewa mal ilmu illa al'amal bihi ilimi ba komai bane ba in ba aiki da shi ghayatul ilmi al'amalu haka malamai suke cewa makura manufa ta ilimi aiki da shi wannan shi ne manuwa ta ilimi da makura ta ilimi aiki da shi lima ta kuluna ma la taf'alun kaga bai halitta baka dinga haɗin abin da baka aikatawa duk da ba an hana ka bayin wa'azi ba an hana ka bayin ba nasiha amma ba a so ne ka yin aikin da nasiha da kake to kaga aiki da ilimi tilas ne wajibi ne sannan kuma hallo daga cikin fadala ta ilimi daraja ta ilimi mahimmanci na ilimi shi ne ilimi hanya ce zuwa ga aljanna duk wanda ya tsora kanshi a hanya ta neman ilimi ya tsora kanshi a hanyar shiga aljanna haka manzo Allah ya ce a hadisi karara in ka dauki 40 hadis ka dauki kitabut tauhid usulus salasa ka dauki izu ka guda biyu dan izu biyu ko kuma dan izu goma ko alqur'ani ma kana karatu wannan karatun da kake kullun kana yin karatu kana ragewa kanka hanyar shiga aljanna in kana kiyaye ladabin ilimin kana yin aiki da shi manzo Allah sai yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila janna dukkanin mutumin da ya shiga hanya a wannan hanya yake neman ilimi ta dalilin wannan hanyar Allah madaukin sarki zai sauƙaƙe mishi shiga aljanna malamai suke cewa abinda baka sani ba wanda yake kaiwa aljanna ta hanyar ilimi zaka sani in kai ka karawa kanka kusa da aljanna abinda baka sani ba wanda yake sa wuta in kai ilimi ka san shi in ka bar shi ka ne santa daga shiga wuta jahannama kuma kullum mai neman ilimi ibada tana zuwa mai sauki a gare shi sabanin wanda baya neman ilimi jahili wanda ya yarda ya zamto jahili da kiki bai san hukuncin Allah ba bai san me yake suna addinin Allah ba bai san aqida ba bai san alqur'ani ba bai san sunnar manzo Allah ba to kullun ayyuka nauyi suke a gare shi amma in kana neman ilimi sauki kake samu sauki kake samu dan haka ɗan uwa wannan fadala da daraja kakka yarda ta barka i kokari ware ga malam Dr. Siraj i kokari waro lokacin ka zo ka sa littafi kana karatu i kokari sa alqur'ani kana dauka i kokari sa littafi na aqida i kokari duk inda ake karatun ilimi ka dinga hadarta kakka yarda ka zamto kutar baya akan ilimi na addinin musulunci kaga hanya ce mai kai ka zuwa ga aljanna sannan kuma Allah maɗaukin sarki ya bayyana ya rufa Allah allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah zai daga darajar masu imani daga cikin mu'minai masu imani Allah zai daga darajar su daga cikin musulmi kuma hallo ma'abuta ilimi ma kai Allah zai ƙara musu daraja sama da daraja wanda ba su yi karatu ballo a wannan fassara ta farko ta ayar a wata fassara ma malamai suke cewa Allah zai daga darajar mumunai masu ilimi domin al'imanu la ya ci illa bil'ilmi imani bai ya taɓa yiwuwa baka isa baka yi imani da Allah da manzon Allah da rukunan musulunci dole ya ka yi ilimi domin kalma ta al'iman malamai suke ta shi ne a tasdiku gaskatawa ya za a yi ka gaskata da Allah in baka san Allah ba baka san haƙƙiƙikan Allah ba baka san abin da Allah baya so ka yi ba kiran dole ne ka yi in ya za a yi ka gaskata da manzan Allah baka san manzan Allah ba sunan shi ina ya tashi rayuwar shi ɗabi'un shi kyakkyawa akhlaq ɗin shi ya za a yi kai koyi da shi in baka sani ba shi yasa malamai suke cewa wannan ayar gabaki ɗaya tana bayani ne akan za a ɗaga darajar ta masu neman ilimi يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله زي دغا daraja mumunai masu imani daga cikin masu ilimi daga cikin ku kuma dai su ne dai waɗanda ma'abuta ilimi ƙara ta'kidi ne haka to kaga a kowace fassara dai mai neman ilimi daraja gaske gare shi daraja mai muhimmanci gare shi bal ma wata aya Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa kai ma'abuta ilimi su ne kaɗai suka shaida da la'ilaha illallah wannan amma ba a yi ba magana akan wanda ba su yi ba ilimi kaga wannan khatari ne manzala ke ta man kana akhir kalami la ilaha illallah da khalal janna kenan he mai ilimi ba ka samun tawfiqi irin haka he da mai ilimi Allah ke cewa shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah maɗauki sarki ke cewa Allah ya shaida da mala'iku wa ulul ilmi da ma'abuta ilmi sun shaida akan cewa la ilaha illahu babu abun bauta da gaskiya sai Allah kaga aka faɗa na farko wanda ya shaida Allah ya shaida babu abun bauta da gaskiya sai shi kadai na biyu mala'ikun Allah na uku kuma malamai masu ilimi masu neman ilimi wanda suka san addini to kai da baka san addini ba anan ba abin da yana haka ba shin ka shaida da wannan kalmar ka yi imani da ita ko baka yi ba imani da ita ba yi ba magana ka kaga wannan ma ya ishi daraja da fadala da girma na ilimi ilimi abu ne mai girman gaskiyan uwa abin nema ne tilas a dage a nema manzala sun sun yake cewa a hadisi mala'iku suna girmama ɗalibin ilimi suna rufe na fuka-fukensu domin girmama mai neman ilimi mai neman ilimi mala'iku suna rufe na mishi suna girmama shi suna lullube shi da fuka-fuken shi balma wasu malamai sun fasarta wannan hadisin da cewa kariya Allah Allah na turo mala'ika ya dinga kare ɗalibin ilimi bayan shi manzala ce kuma hallo komai da ka sani daga cikin halittun Allah suna nemawa ɗalibin ilimi gafara wanda yake neman ilimi duk wani abu da ka sani daga cikin halittu na Allah suna nema ma gafara Allah kawawa ne gafara domin ɗalibi ne mai neman ilimi shi ne manzala ce hatta alhitanu fi albahar har kifaye a cikin teku a cikin ruwa suna nema wa ɗalibin ilimi gafar ya ishe ka matsayi da daraja na neman ilimi manzala sun sun yace al'ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa ne ka galiban mu a yanzu aka yi magana gado kuɗi ne ko kare gida kuɗaɗe kuɗi a kwan ko to he manzo Allah ya ce annaba ko basu bar ba gadan kuɗi ko dukiya sun bar gadan ilimin wannan addinin wannan wanda ya riko da shi ya karance shi ya yi riko da abu mai girma kenan ilimi yana da muhimmanci dagewa mai da hankali akan neman ilimi abu ne mai muhimmanci idan mun tsaya mun lura wai wannan kiyaye addinin nan wata hanyar malamai ne ba ta hanyar neman ilimi sahabbai manzan Allah ta sama ya koyar da su ya koya musu ilimi suka rike suka koya wa tabi'ai haka haka har ya zo mana zuwa ga haka to kaga a kowane a kowane jiri a kowane karni a kowane lokaci wannan dai malaman suna gadan annabi wajen yada ilimi wajen koyarwa to kaga dole ne musulmi ya dage ba wa neman ilimi mahimmanci kuma neman ilimi kala biyu da akwai neman ilimin da yake fardu ainin da akwai neman ilimin da yake fardu kifaya da akwai neman ilimin da yake tilas ne akan kowa la yu'zaru al-insan alayhi da akwai neman ilimin da ba a wa kowa uzuri dole ne kowa ya tashi ya nema shi ne fardu ain wajibi ne a karan kanka dole he ka tashi ka nema ka karanta da akwai kuma neman ilimin da yake fardu kifaya wajibi ne akan al'umma in an samu wasu adadi sun yi shi to sun sabke wa sauran wani ilimi ne na wajibi akan kowa wani ilimi ne wanda yake wajibi akan al'umma sai mawa kan mu tambaya kaga rashin sanin haka ma matsala ne kuma sanin haka ilimi ne ko to shi da amfanin ilimi amfanin ilimi da tunatarwa wani abin da baka sani ba za ka rike wani abin da ka sani za a tunatar da kai ilimin da yake fardu ayin malamai suke cewa huwa ma yaqau ala almuslimi fil hal aw ta'allumu ma yaqau ala almuslimi fil hal ilimin da yake zama fardu ayin ka karanci abin da yake afkuwa a ga musulmi a kowane lokaci kai bawa kai bawan Allah wa ababen da ke afkuwa a gare ka kullum kullum lokaci zuwa lokaci karanta su sanin su wannan fardo ayin ne a gare ka kaga sallah tana afkuwa a gare ka kullum kullum ko ka karanci sallah ka san hukunce hukuncen ta hukunce hukuncen tsarki tilas ne ba a amsa uzuri a gare ka kaga aqida dole ne kullun kana tare da ita kalma ta la ilaha illa aqida tauhidi imani dole ka karanci tauhidi dole ka karanci aqida ba a maka uzuri kaga dabi'u kyakkyawa iya mu'amala dabi'u kyakkyawa akhlaq wadah dole ne kullun yana afkuwa a gare ka domin kana mu'amala da mutane to dole ya ka karanci dabi'u kyakkyawa in kai dan kasuwa ne abin yana afkuwa a gare ka kasuwanci dole ya ka san babi na kasuwanci an kai manomi ne ko mai kuɗi ne abin da ke afkuwa a gare ka na zakka dole ya kasan shi azumi wajibi ne a gare ka dole ya kasan hukunce hukunce an Allah ya yassare maka kuɗi zaka je aikin haji dole ya kasan hukunce hukunce aikin haji alqur'ani dole ya ka karanci ka harrace wani bangare daga cikin alqur'ani domin kana karanta shi a cikin sallah ka iya karanta shi da tajwidi yanda manzo Allah ya koyar bayan da kaga dama ba kana kana ka dinga yin karatu yanda ka san tahuna babu tajwidi babu me yake suna kiyaye ka'idodi na karatun alqur'ani kaga dole ne ka karanta ka je gurin ma'abuta ilimi su koyar da kai alqur'ani kuma dole ne ka san ma'anonin alqur'ani domin Allah yayi umarni da ayi tadabburi da alqur'ani afala yadabbaruna alqur'an dole kai ka karanci alkur'ani ka san ma'anonin alkur'ani ka dinga zuwa majalisi na tafsirin alkur'ani don ka san ma'anonin ayoyi na alkur'ani musamman ayoyi surori na kisar na ƙasa wanda ka iya su sannan kuma dole he ka hardace wani bangare daga hadisin annabinka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai mafi yawa za ga suna cewa hadisin da dole he ka hardace shi hadisi 40 dole ne kai musulmi ka hardace hadisai arba'in daga bakin annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari mu ga koyo ma yi jarabawa mu ga wanda za su kawo mana hadisai arba'in ko mu rage ashirin ko mu rage goma a akwai to masha Allah alhamdulillah kenan yanzu a jaraba hadisi arba'in ba a tashi ba daga wannan zaman sai an ka hadisai arba'in a jaraba a biyar to Allah taimaka ai kokari wallahi yakadu ulama an yattafiqu ala wujub hifz 40 hadithan min kalam annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun kusa su yi ittifaki akan cewa tilas ne wajibi ne kowane musulmi ya kar har da ce hadisi 40 dai da asalin hadisin da yazo ya ragaba akan cewa a har da ce hadisi 40 yana da rauni amma ittifaqi dai na malamai haduwan malamai akan cewa dole ya ka har da ce wannan hadisai guda 40 ta aishi ka wuce shi yasa za ga mafi yawan malamai suna yin littafai wanda suke sa mashi al-arba'iniya al-arba'un an-nawawiyya arba'un ibn hajar arba'un haisami kowanne malami za ga yayi wani littafi al-arba'un an-nawawiyya al-arba'un littafi hadisai guda 40 ya hada dan dai ka har da ce amma wanda ya shahara dai na imamun nawawi واضح wanda shi ake fara karatun hadisi da akwai alhamdulillah a nan ƙasa hausa da akwai marubutan da sun yi ƙoƙarin yin littafai kama hamsuna hadisi da sauransu to wannan ma babu laifi mutum ya fara da su dole sai ka san annabinka yanzu da yawa da akwai mutanen da an ka tambaye su Cristiano Messi Ronaldinho an ka tambaye su wani arnawa manyan 'yan siyasa na duniya arnawa Trump King Jong-un wannan butin waye in ka tambaye su sun san su sun san komai nasu wasu in ka tambaye su yan filin bai mawaka sun san su kaga mutum ya san komai na mutane wanda wasu kafirai ne ma kuma yawan su kafirai ne ya san su ya san me suke so ya san waye yana san su amma bai san annabin shi ba bai karanci waye annabin shi ba me sunan shi cikakke ina aka aihe shi ina ya taso shekara nawa yayi da sauransu labarin annabinka baka san annabinka ba da akwai matsala shi yasa malamai suke cewa karanta sirar manzon Allah sanin sirar manzon Allah wajibi ne tilas ne akan kowane musulmi kan mu mance mu dawo kan aqida aqida ma tilas ne wajibi ne da akwai wasu tambayoyi guda uku wanda wallahi in banka da aqida kyakkyawa baka yin aiki da ilimin da ka karanta ko kai waye baka isa baka bada amsar su a ina za a maka so a cikin kabari duk abin da ka karanta da ilimi ka mance su he ilimin wa'annan ababen zai amfane ka tambayoyin nan guda uku duk abin da ka karanta in kai doktora gare ka a injiniya ko kuma a agronomi zira'a ko a iktisad economy ko a duruwa ko a me duk matakin da gare ka na ilimi a wanda zai amfani ka wayannan tambayoyin guda uku kuma jaraba ce babu wani hayaniya an baka amsa an baka sata amsa jaraba ta duniya malami zai baka jaraba ta zai kai ka je kai ta bincike ku gama a ranar jaraba za ka tambaya ko to wannan Allah ya baka amsa manzan Allah ya bayyana shi yasa malam shehun malami al-mujaddid al-allama Muhammad bin Abdul Wahab ya tsora wani littafi ya sanya mishi zuwa al-usul salasa tushishika guda uku ya gina wa'annan tambayoyin tushikan nan guda uku ya maida su a matsayin tambayoyin ne ya maida su a matsayin wannan tushikan guda uku tambaya ta farko man rabbuka wane ne ubangijinka ka bada amsa rabbi Allah tambaya ta uku wa ma dinuka me addininka ka bada amsa tambaya ta uku wa man nabiyuka waye annabinka wayannan sune tambayoyi kaga sauki gare su wani zai iya kai indan wayannan ne an kare ba ka riga ka gaya mana ba ko kuma daman mun sani wallahi in baka san su ba a karance ka zo ka zauna gaban malami ya koya maka baka san su ba baka san Allah ubangijinka ba da haƙƙin shi da yake kanka ba karanta ba a littafi ka ji mutane suna waje a titi ka rike na farko na biyu baka karanci addinin ka ba addinin musulunci da hukunce hukuncen shi a gaban malami ka sa littafi kake daukan karatu kawai ka ji ne a titi ana cewa kaza ana cewa kaza ana cewa kaza na uku baka san annabinka ba a littafi ka sa littafi na sira aka koya maka waye annabinka ka sani to wallahi kana cikin hatsari sannan kuma an baci ka sani ma kuma he kana aiki da abin da ka sani dole wannan shine zai taimaka maka ka bada amsa ka tsira wanda ya bada amsosin su ya tsira to wannan shi ni'ima ta kabari za a bude mishi da kuma gidan shi makomashi aljanna wanda kuma ya ki bada amsar su to tun daga nan zai fara ganin azaba ta wutar jahannama a cikin kabarin shi yana cikin kabari zai dinga ganin azaba ta wutar jahannama kuma a gwada mashi makomashi a wutar jahannama ranar ta shafi ba shine amfanin karantar ilimi zai amfane ka ilimi na addinin musulunci zai amfane ka a nan duniya kuma zai amfane ka a lahira to don haka ‘yan uwa kowa ya yi ƙoƙari ka dage ka sa wani lokaci na neman ilimi idan ana halka amma a masallaci kakka yarda ta barka hasbul muslim ne bangaren azkar ne aka sa bangaren tauhidi ne aka sa bangaren fiqh ne bangaren hadisi ne bangaren tafsiri ne bangaren me yake suna sira ta manzon Allah ne da shama'il muhammadiyya bangaren akhlaq ne kawar riyadus salihin to kada ka yarda halka ta barka wani za a ga yana ƙoƙarin zuwa karatu amma yana yi yana fashi shi ma ba a so ka yi ana so karatu ka dinga mai da hankali a kai shi Allah yake cewa hikaya akan annabi Yahya ya Yahya khudhil kitaba bi quwwa annabin Allah yake ce mishi rike wannan littafin da ƙarfi shi yasa malamai suke cewa neman ilimi ana yin shi da ƙarfi da dagewa da mai da hankali to da kowa yayi kokarin dagewa in kana da littafai ka saye su ka bar su kura ta dauko ta ta dambare a jikin su karkade zo ta karatu wasu kuma za mu ga sunan ga ta kai in dan neman ilimi ne a ina da qur'ani mai fassara ta horeshi a ina da qur'ani mai fassara ta hausa kai ina iya karanta alqur'ani ta in dinga kallon rubutu na faransai ai faransai ai ni kwararre ne wannan mugun kuskure ne bai halitta baka karanta alkur'ani ta hanya yaran da ba na alkur'ani ne saboda mai wannan fassara zai iya yin kuskure kuma da akwai harfukan da har abada in dai baka karanta ba a gaban malami baka isa baka karanta su har abada shi yasa za mu ga da dama mutane yan bariki sun hardace a'udhu billahi a'udhu billahi sabil alimi shaitani bismillahir rahmani za ga shaitan mutum haka ga yana karanta yana alfahari a haka wannan kuskure ne alqur'ani ba a mishi ganganci sai ka ɗauko littafi ka sa a gaban malami ka karanta sai an maka talqinin alqur'ani kana kallon leɓen malami ya yake hudi a haka ake samun albarkar ilimi daman ilimi na addinin musulunci ana ɗaukar shi daga wannan zuwa wannan wadda manzan Allah Allah ya ga dama ya turo wa manzan Allah alkur'ani su kutum a ƙoloshi ya ga dama ya turo mashi dukkanin ilimin muka kai tsaye ko a yi shi ma da ilimin muka amma don a koya mana wata sunna ta neman ilimi wani ladabi na neman ilimi sai aka turo mala'ika jibrilu alkur'ani aka sabko shi a tsawon sama da shekara shekara 23 shekara 23 aka rarraba shi wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila Allah yace mun rarraba sabko da alqur'ani domin ka karanta wa mutane a nitse su rike sai Allah yace mun sabko shi sabkowa a rarrabe manzo Allah an bashi annabci yana dan shekara 40 alkur'ani bai iya sabka ba har sai ƙarshen rayuwar manzo Allah ta sama a hajjatul wada wasu kuma suke ta bayan hajjatul wada ma an sabko mishi kafin rasuwar shi almim har shekara ta ƙarshe ta rayuwar shi shi kuma ya rasu yana shekara 60 da nawa da uku kenan an aka hudda 23 daga cikin 63 40 to dole ka karanci haka sai ka karanci ilimi na addinin musulunci wannan kaga wajibi ne kila shi ne a rayuwa ‘yan uwa musan da cewa kuma neman ilimi yana da wani abu yana da wasu ladubbuka bakka cewa ni in na fara neman ilimi so yake in yi gauga in yan kare abadan bakka cewa ni in na fara neman ilimi so da ke yau da gobe za a ga da dama da akwai mutum da zai zo da cewa malam wallahi ni himma dagewa ina kuzari in yi karatu so nake a wannan littafin a cikin wata ɗaya in safke abadan ba kai ba a cikin wata ɗaya ka safke littafin inda shi malam za ka tambaye shi wani Allah ya yi shekara guda na shi wani kuma a ce a cikin sati ɗaya wani kuma ya ce yau malam zan kawo maka ziyara ina da wani littafi da Allah ina so mu sauke shi a'a da akwai matsala wani kuma in ya fara yi yau da gobe ya je ya zo ya ga ya yi kwana uku ko hudu a cikin shafi ɗaya ko shafi biyu ya dinga cewa kai da yaushe ma zan kai in sarki wani kuma in zai zo gurin ne malami neman ilimi sai ya zo ya ce to malam na za samu wani littafi a wani bibliotek da ta yi na je na soyo shi ina so ka samu shi ka koyar da shi ba ka zo ba ka nemi shawara a gurin malam malam ya tsora ka hanya to kaga irin wayannan ababan su ne mu'awwiqat ababan da suke hana ka neman ilimi suke tare maka hanya shi yasa malamai suke cewa wani kuma in ya fara neman ilimi ya ce kai ni malam wallahi himma gare ni dagewa zan yi in bar neman ilimi kasuwar ma na yin wuta kaga shi ma kuskure ne in ka daina wuta kasuwa kace zaka rungumi neman ilimi zalla to me za ka ci da me za ka sai kayan ilimi ko malam zai dinga baka kuɗi kaga duka da akwai matsala shi yasa malamai suke cewa a wani baiti wanda imam az-zarnoji burhanuddin burhanul islam az-zarnoji al-hanafi ya kawo su wasu abiyati guda biyu akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'unbika an majmu'iha bi bayan zaka'un وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان yake cewa ya kai ɗan uwana lan tanala ilma illa bi sittatin baka ita baka samu ilimi sai da ababe guda shidda wasu ladubbuka guda shidda yace zan haɗe maka su a wannan ƴan maganata na farko zaka'un kaifin kwakwalwa gaugawar ganewa gaugawar fahimta gaugawar rikewa wani wanda zai ce kai ni Allah ya yi ni wallahi ban da gaugawar fahimta a'a duk wani wanda Allah ya halitta yana da gaugawar fahimta yana da gaugawar ganewa sai in ya mai da kwakwalwar shi ta dakushe yanzu wuka idan aka kera wuka tana da kai ko ha tana da kai in aka yi amfani da ita a gurin da ba gurin amfani da ita ba maimakon a yi amfani da ita a wajen yanka nama ko yanka albasa sai aka zo na zo na yi amfani da ita a wajen yanka dutse me zai same ta da ku shewa za ta yi ko maimakon in yi amfani da ita a yanka nama da albasa sai na zo na ajiye ta akan ƙasa tsaga za ta yi ta da ku shewa to haka kwakwalwarka take maimakon ka yi amfani da ita a wajen neman ilimi a wajen karatu sai ka barta kake sauraron waƙe-waƙe kake sauraron kitse-kitse fimafimai na indiya da na hausa film bin labarai yadda ka san yani menene kake ta bin labarai bar ruwanka da karatu alkur'ani kwakwalwarka dakushewa take a bangaren karatu neman ilimi sai ta dakushe a wannan gurin kuma ya yi nisa kuma tajriba ta nuna duk kwakwalwar da ta zauna daidai gwargwadon wata ɗaya batta karatu za ka ga nisba ta karatun ganewarka ta rage barantana kwakwalwa ta zauna shekara ɗaya babu karatun ilimi ƙara dakushewa za ta yi to ina ga wanda ya shekara ashirin sha biyar goma bayya neman ilimi dole ya sha wahala ka hinya wasa kwakwalwar ya dinga jin ciwon kai ya dinga cin waye to kiran kaga a ɗabi'a kowa yana da zaka kaifin kwakwalwa sai dai in ka dakusar da shi jahilci rishin karatu yana dakushe kaifin kwakwalwa to me me saura a gare ka shine ka kori jahilci na ka dage da karatu yana ƙara ma kaifin kwakwalwa to da dama malamai ana ba da tarihi kaga a farkon neman ilimin su wahala ilimi yake ba su imam al-kisa'i farkon neman ilimin shi wahala yake ba shi amma yanzu ɗaya daga cikin manyan malamai a lugha da akira suna da yawa wanda farkon neman ilimin su wahala suke sha amma yanzu suna manyan malamai daga baya suka koma manyan malamai to kaga yin karatu kuma malamai suke ta da akwai wasu ababen da suke kara ma mutum kaifin kwakwalwa da ganewa daga ciki yin karatu a wasu lokutuka masu albarka kamar tsakanin magariba da isha'i kamar na yake da suna kayan sallar asbahi da kuma bayan sallar asbahi a kamar kuma hallo yin karatu a tsakiyar rana lokacin zahira mutane suna ya kai kuma kana suna barci da rana kai kuma kana karatu duk lokacin da ƙawa take ɗaukewa lokacin da kwakwalwa ta yi samun damar yin karatu kai kuma in kana karatu a wani lokacin ƙara buɗewa kwakwalwa take daga ciki kawar ruwan zanzan wanda mazala ya ce lima shuri bala wanda malamai da dama za ga kisa so wani malami sai kaga ya sha ruwan zanzan zai zama malami mai ilimi kuma ya zama daga cikin kissar da ake bada Imam Suyuti yace da naji haka sai na sha ilimi na roki Allah Allah ya sa in zamto kamar Ibn Hajar a ilimi kuma alhamdulillah Imam Suyuti yana daga cikin malaman da a kowane ilimi in ka shiga a ilimi na addini musulunci ya kaga rubuce shi a kowane ilimi to kaga ruwan zanzam yana da albarka ruwa ne mai albarka kana iya shan shi da niyyar Allah bubuɗe ma kwakwalwa ka samu fahimta ka ƙara fahimta kana iya shan shi da niyyar Allah baka lafiya da sauransu duk dai wani abin da kake da bukata kana shan shi da shi sannan kuma hallo kamar zumuwa kamar wasu ababe da dama wanda malamai na chemist islamic suke badawa wanda zaka iya amfani da shi domin kwakwalwa ka ta buɗe kuma kai ma uba ka iya tsora ƴaƴanka akan wannan hanya tun suna ƙananu ka dinga tsora su akan hanyar da kwakwalensu za su buɗe su samu fahimta kamar tahaniki yaro in aka aye shi aka mishi tahaniki sunna ce ta manzon Allah tana budewa yaro kwakwalwa tahaniki ya ne ake yin shi malamai suka ce ana samun dabino sai ka tamna shi da bakinka sai ka sama yaro in kai ba ka iya yi ka sa wani amma ka kiyaye ka sa mutum mai tsafta ba mutumin da baya yin aswaki ba baya wanke baki ba baya kurkure baki ba kaga manzon Allah da yayi wa da yayi wa wasu da mutabai suke kawo manzon Allah yana yi manzon Allah yana aswaki har a ƙarshe a shinhudan mutuwar shi yana yin aswaki kenan dole ya kasance mutum mai yin aswaki mai wanke baki mai tsabtace bakin shi wadah a tamna a baki da ruwa ruwan wannan yaro ya tamto shine abin da zai fara sawa a cikin shi kada ka ji maganar likitoci a nonon ma'ayyar shi ba ruwanka kai ka tamna ka bashi ai ɗanka ne ko kuma mafi yawan ma likitocin alhamdulillah su ma yi da suke yi dinda kowa yana so ɗan shi ya albarka wajen nemawa ɗa albarka babu wanda baya so kuma wannan mujarrabu ne in iya mace ce in ka ga dama ka yarda da tarbiyyar matakka kana iya sa ta tayi amma malamai suke cewa in san samu ne wajen ta'aniki mutumin da kake kyautata da son mutumin kirki ne in wanne zaka sa an kai ne ma an ka san kana dan kwanance kwanance Allah kiyaye ba lai bane baka nemi wani mutumin kirki saboda guri ne na tafa'ul da wanda zai tahniki kidan mutum ya sai yana kwanance kwanance kana shan taba wiwi giya Allah kiyaye shisha wanda ake cewa ta da kuma abin da ake cewa tabin malamai Allah kiyaye Allah tsinewa wanda suke wani wai tabin malamai wannan gum da suwaye eh eh wai a dinga cewa tabin malamai ka ji wulakanci ranan na ji wani ya ce wai tabin malamai ce a baki na ji wulakanci ka rasa wanda za ka jingina taba he malamai haka bai yi ba da makamanta kai ne ka samu mutum wanda kake kyautata mishi da to in ka san kai ma ka yarda da ɗabi'unka eh ka yi kenan wannan tahniki yana da muhimmanci da kuma sauran addu'o'i da ake wa yara amma dai tahniki da yana da muhimmanci duk lokacin da ka samu ɗa kahin komai ya fara shiga bakin shi ana so wannan tahnikin ya zamto wa malamai suke cewa za a yi da dabino in Allah ya sa kana da dabino na ashwa shi yayi in matarka Allah ya sa tana da juna biyu hudda mako sayo dabinan ajuwa kilo ɗaya jika goma rabin kilo jika biyar kar jika uku ko makamanta haka dabino na madina wanda mazala ke cewa duk wanda yayi yake kiyaye cin ɗa bakwai duk kowace sahiya babu wani sihirin da zai kama shi in yana da akwai ma a jikin shi ya wuta ajuwa tsada gare shi amma kuma yana da albarka a madina yake fitowa daga ta ake kawo shi kenan yaka iya sayowa kai wa danka kuma hazo kai ma ka shi yasa malamai ke cewa dabino ajwa da ruwan zanzam hanya ce ta neman waraka ga dukkanin cututtukan da ke damunka ga habbatu sauda da sauransu kenan kaga zaka zaka kana iya ƙara shi yana daga cikin abin da yake karawa mutum zaka kaifin kwakwalwa iya ganewa shakarwa a hanci wani zai mamaki ya za a yi shakarwa a hanci ya zamto yana kara kaifin kwakwalwa a hadisi manzo Allah ya shiryar da in ka tashi daga barci kana jin kasala ka yi isti'aza shi yasa mai muke cewa kenan kasala tana hana ka neman ilimi tana sa ka dashi dakushe kwakwalwa isti'aza neman tsari Allah kare ka daga shedan yana sanya ka dagewa da himma akan neman ilimi da ayyuka na ibada na alkhairi kai isti'aza in baitin ka isti'aza ka ambaci sunan Allah da sauransu bayan haka ka tashi kayi ayyuwalla in kayi arwalla kayi sallah abin da ya sarra na sallah malamin suke ta sirrin da yake cikin arwalla sirrin da yake cikin arwalla lokacin da ka tashi kana jin kwakwalwarka dum ta kasa motsawa in ka shaƙi ruwa manzo Allah ce wa balik filistin shaqi illa an takuna sa'iman ka kai makura wajen shaƙa ruwa a hanci hakka ji nan ya dauka duk duka kowane hanci wannan yana wanke ma datti da kazamta da majiran da yake cikin kwakwalwa da virus din da yake cikin kwakwalwa kuma in ka shaƙa ka fato sai ka ji kwakwalwarka wasai ita kuma da mu ƙaura daga tawanku duk abin da ka sa mata ɗauka za ta amma da yawa in arwallon mata shaƙarwa kawai mafi yawan maza irin arwallon mata ake shaƙarwa sama-sama matan ma dole ne su dinga shakarwa kenan kaga shakarwa yana da muhimmanci in ka tashi zaka yi sallar dare qiyamul layli zaka yi ibada kana jin kasala eh arwalla wajen arwalla shakarwa a hanci sai in kana azumi ne ake so kai sama sama amma in ba ka azumi manzo Allah ta yi wa balik bil istinshaq ka kai makura wajen shakarwa a hanci kuma malamai suke cewa aswaki ma na ƙara kwakwalwa kaifin kwakwalwa lokacin da zaka yi aswaki ka wanke bakinka ka hudda dauda wannan dauda ta baki tana ƙara dakushewa kwakwalwa da rashin fahimta da rashin gane kenan zaka'u na harko kenan dole ne kana da zaka in baka da zaka ka san da cewa lalle ba kai ba wannan ba ba ba neman ilimi game da ilimi na addinin musulunci malamai suke cewa haka mutumin da yake jin waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe ya san da cewa ƙwaƙwalwar shi ba gurin ajiye ilimi ba ne ba malamai suke cewa alƙur'anun rahman la ya shi ma'a ƙur'anin shefan alƙur'ani na Allah mai rahama mai jin kai shi ne alƙur'anin da muka sani wanda muke karanta muke a ibada da kuma ƙur'ani na shaiɗan su ne waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe ba sa haduwa a kwakwalwar mutum to kaga kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe kai ɗalibin ilimi mai neman ka fahimci ilimi ne ka nisance su wanda yau babban musiba babban musiba kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe ga ayoyi ƙarara suna munana mana harka kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe amma da dama za ga mutane kalla ka samu mutum da an kada kama mishi waka waka bayani da sabon musamman a samari kaɗan ne za ka samu mutumin da an ka kama mishi waka bayani da sabon kowace iriya ce kuna ce musiba ce da dama kwakwalen mutane waƙe-waƙe sun shiga gurin da ba a iya saba karatun alƙulani wani kuma zai iya ce ai ga nan ina ji waƙe-waƙe kuma na iya karata alƙulani to wala Allah baka da albarkashi ta yi wannan karatun alkur'ani nan musiba ce a gare ta yi ba ka aiki da shi daman haka ne ba ka aiki da shi tun da kana wake-wake da kaɗe-kaɗe alama ta rishin albarka kina a kiyaye da kallon sunafiyar da sauransu zaka ganewa fahimta na biyu kuma zaka'un wa hirsun da dagewa da ƙoƙari ba a neman ilimi da kwance ka zo gurin neman ilimi ka ɗauki ilimi a gurin malam ya koya maka ka je ka ajiye ka shiga karatun duniya ka kuma ka dawo ka ce wai daga koya malam ɗin ka dawo ka ce kana so ka rike abada sai ka yi alhir dagewa himma ƙoƙari mai da hankali dagewa in ka ɗauka aka koya maka ka yi bita ka maimaita har ya ka rike kuma ka dage wajen koda yaushe ka dinga hadartar karatu zaka'un wa hirsun alhirsu kokari himma wanda manzala sun sama a hadisi yake cewa ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah ka dage ka mai da hankali akan abin da zai amfane ka wasta'in billah ka nemi taimakon Allah ka dage ka yi himma akan neman ilimi in ka sa littafi ka mai da hankali sai ka sabke shi kanka da rashin dan ya rutse ka in kana zuwa halka ta karatu ka mai da hankali ka dage tun da malam ya sa mana wannan littafin ina so in Allah ya yarda sai na ga na dire wannan karatun na haƙar ka yi kishi ka dage ka mai da hankali ka ka yarda zai su tsaye barka shi ne alhir amma a duk da haka yi manzo Allah ce wata in billah ka nemi taimakon Allah neman ilimi ya da taimakon Allah dagewa da kokari shaida taimako shaida neman taimako Allah zaka'un wa hirsun wastibarun da haƙuri sai kai haƙuri duk wanda yace zai neman ilimi walla sai kai haƙuri sai kai haƙuri ka kashe lokacinka akan neman ilimi sai kai haƙuri kai haƙuri akan wahala za ta iya ka karanta amma da kyal ka fahimta ai haƙuri dage dan lokaci ne duk inda ka yi littafi ɗaya biyu za a raɓo lokaci ta ƙara buɗewa abinda da baka fahimta shi sai an yi wajen minti biyar sai ga kana fahimta shi a cikin minti ɗaya biyu abinda da an aka waɗi sai an maimaita masa uku kake iya riƙewa sai kaga in aka waɗi da gaugawa dimmin yadda aka yi gaugawa kana rikewa kina ya kayi haƙuri akan wajen fahimta ya kayi haƙuri akan malaminka girmama shi da kiyaye haƙe shi domin malami na da haƙi to ya kayi haƙuri shedan zai iya zuwa ya zuga ka dinga gaya malaminka magana ko kuma ka ki kiyaye haƙin shi sai kayi haƙuri da abokan karatunka sai kayi haƙuri da abokanka sai ka yi haƙuri da musibin da kan iya faruwa a gare ka wajen neman ilimi Allah zai jarabce ka domin kana kan hanya ta aljanna shi kuma duk wanda yake hanya ta gari ta ƙwarai wallahi sai an jarabce shi kan mu mance kissa ta me yake da suna wannan arrahib wal ghulam ko kuma kissa ta rabbul ghulam wani yaro ne karami baban shi ko kuma sarkin garin ya neme a kawo yara wanda za su karanci bokanci bokan yana ganin ya tsuwa ya gaya sarkin garin akan a nemi wasu yara wanda yaro wanda zai koya mishi bokanci aka neme yaron sai aka kai shi gurin bokan to akan hanyar shi daga gidansu zuwa gurin bokan akan hanyar shi da akwai wani malami malamin zamanin mai yake wasu da mutanen annabi isa ne rahib ake ce mishi malami ne sai ya tsaya ya saurari malamin to dama haka ne wazi da ahlu sunna mun yi shayin a sanin da yana a tanduga mai mun shayin wazi mutum daya biyu uku wallahi mutum daya biyu uku wani lokaci ma mun shayin wazi da yan agaji a nan tanduga mai wanda kahina ma kahin in zo ma da akwai ana yin dawa to ina ka wanda kahin in zo to amma alhamdulillah daga ji sai ga mutum ya ta anya wannan ba gaskiya ce wani ba watar ma ce kai na shiga ba zan zo in dinga dauka zan zo in dinga mai da hankali a karatu to yana yana zuwa ta yake saurara ta shakka take shiga shi har ya kai yake raba tsakani lokaci kai har ya kai ya kawo ma ya raba gari da wannan bokan a takaice ya dage a kan ilimi kai wannan ɗalibin wannan yaron har ya kai ya kawo dalilin zuwa gurin malamin nan da yake sai ya zamto waliyin Allah malamai suke cewa wannan gurin da akwai wata kissa da akwai wata fa'ida shine zama da malami zama majalisin malami hanya ce ta neman walitaka ta Allah in kana so ka zamto wanda Allah yake san shi shine ka dinga zuwa gurin ilimi kaga wannan rabbul gulam din nan da bokanci wa aka kai shi koya amma da yake zama gurin malami yake sauraron malami yake neman ilimi amma ya zama waliyin Allah wataran an zo ya zo wucewa he wata dabba katuwa ta zo ta hana mutane wucewa akan hanya sai ya ce yau zan yi jaraba an ga boka ne akan gaskiya ko kuma malami sai ya ɗauki dutse ya ce ya Allah idan al'amarin malami gaskiya ne in na jefa wannan dutsen ka kashe wannan dabba ya ɗauki wani dutse kuma ya ce ya Allah idan al'amarin boka gaskiya ne in na jefa wannan dutsen ka kashe wannan dabba akan boka ba ta ci ba akan malami ta ci da ya jefa Allah ya amshi ran wannan dabba ko kuma Allah ya hudda musu wannan dabba aka samu farashi dalilin haka dalilin haka yaro mutane kowa suka gani kowa ya zo dinga cewa ina da matsala kaza ban da lahiya imin addu'a Allah Allah bani sauki kowa ya dinga ce mishi ba ni ba nake warakawa waraka Allah yake kawo waraka in ka yi imani zan roƙi Allah Allah ya yaye ma kaliyara yake roƙon Allah yake wa mutane roƙon Allah Allah yake yaye musu da malamin ya ji labari yaron ya kai zuwa ga haka mustajabu da'awa ne ana amsa mishi addu'a sai yaron malamin ya ce mishi innaka satubtala mahalli shahid lallai tabbas kai za a jarbace ka to in kana neman ilimi wa ka game da jarabawa jarabawa a iyalinka a yan uwanka jarabawa a yan ungoka jarabawa a shugabanninka jarabawa a guraye da dama sai ka game da jarabawa amma haƙuri jaraba a talauci walla mutum in ya aure neman ilimi na rantse Allah ya duk wanda ya rungumi neman ilimi ya aure talauci babu malamin da ya ce maka ya neman ilimi a cikin kuɗi ko ya yake a halin shi sai kuɗi ya ɗan ragu in ji za ka yi neman ilimi da gaske kana so ka zama malami to kai kuma ya ka aure talauci ya da yan neman ilimi ya za ka yi na ka samu ɗaukaka ka fahimci addininka bakin gwargwado ka yayi wa kanka talauci jahilci amma in dai za ka yi neman ilimi to ya ka ɗanɗani kuɗa talauci wata ran kana son littafi babu damar saya tuhakka ta koɗe abinci babu ha abin hawa babu gurin da za ka je gurin karatunka babu shi yasa a wannan gurin shawara ku yi ƙoƙari idan kuka san da akwai wani ɗalibi na neman ilimi a unguwarku yi ƙoƙari abinda Allah ya sare maka dinga kama mashi a unguwarka ka san da akwai wani ɗalibi na neman ilimi kuma ka san da mutane suna anwana da shi yana karatu yi ƙoƙari in albashi gare ka in sana'a gare ka yi ƙoƙari a wata dinga bashi ko demil ne wallah ba ya taɓa mance ka abada ko demil taimaka mishi a gaza mishi ba ya taɓa mance ka kuma wannan kuɗin da ka bada ba shi kaɗai zai amfana ba zai amfani al'umma ko demin ne ko jika biyar ne yi ƙoƙari ɗauki nauyin wannan har ya yi karatun shi shekara hudu ne shekara nawa ne ya yi ya ƙare in sha Allah za ka yi alfahari da haka rana ta sharfiya ba kuma shi ma ba zai taɓa mance ka ba ko ya ne ne zai dinga yi tuna da kai yana ma addu'a wanda ya mai da hankali akan neman ilimi saboda dole musamman in ga ka nemi ilimin da gaske kasuwanci ba naka bane ba sai dai ka dinga an taba ka sama sama abu bi ba sa haduwa to kenan kaga dole sai an yi hakuri mu ida ta kissa ta wannan rabbul gulam din nan ana nan har ɗaya daga cikin fadawa suka kawo ya zo gurin shi akan ya mishi addu'a bai ya gari ya mishi addu'a Allah ya yi mishi kuma shi ma ya imani to sarkin garin wanda yake tare da boka sai ga wannan bafada nashi ganin shi ya dawo ya ce wane ne ya maido maka ganinka ya mance da shi yana da'awa shi Allah ne shi sarkin garin yana da'awa yana riya cewa shi Allah ne ya mance da wanda ya ce wane ne ya maido maka ganinka sai ya ce rabbi wa rabbuka Allah ubangiji ya da ubangiji ka Allah maɗauke sarki sai aka kama shi ana ana azabtar da shi ya nuna rabbul gulam wannan yaron aka kama shi ana azabtar da shi yaron shi ma ya nuna rahib in wannan malamin da ya bashi ilimi ya nuna shi karshe sauran aka kashe su he yaron da aka zo kan yaron dan muga za a jarabta ka amma sauki waraka me yake da suna ci gaba zai zo alkhairi zai zo bukatarka ta mutane su fahimci addini su yi riko da addini za ta zo a an zo yaron za a kashe shi sarkin garin yayyayi ya kashe shi ya kasa kashe shi saboda yana ganin in ya bar shi mutane za su kafirce mishi ba za su dinga bauta mishi ba tunda ya yi da awashi Allah sarkin garin yake so a kuya ne ne ya kashe wannan yaron ƙarshe hammin shi shi ya kashe yaron sai yaron ya ce mishi rabbul gulam ya ce mishi gulam na kisa ta rabbul gulam ya ce mishi kai ba ka iya kashe ni sai ka ɗauki kibiyata ba kibiyar ka kibiyar nan ta an ka ɗauka sai ka ce bismillahi rabbul gulam sai ka jefa ka same ni a nan za ka iya kashe shi daman kafiri arne wanda bai ba ilimi bai karanci ba addinin musulunci baya da fahimta a shi gurin shi ya yi ne ya kashe shi ko sai ya ɗauki kibiya ya ce bismillahi rabbil gulam yana halba ya kashe ya kaga mutane suna kallon cewa ya yi ya kashe shi ya kasa kashe shi kuma shi ya ce shi Allah ƙarshe ya kasa kashe shi har sai da ya bi umarnin wannan yara kuma he da ya ambaci sunan ubangijin wannan yara kuma kai Allah ne ka ce kai Allah ne mutane duka suka ɗauka amanna bi rabbil ula mun yi imani da ubangijin wannan yara duka suka yi imani mutane to natija ta samu kaga bayan ran shi saƙon shi ya isa malamai da dama bayan ran saƙon su yake isawa ga shak jafar saƙon shi bai yaɗu ba da ran shi kamar yadda ya yaɗu bayan ran shi to natija amfani na da'awa na ilimin wani naka wani abin he bayan ranka ma kuma ka yi haƙuri insha Allah sakamako na zawa to almuhim wannan shine a takaice kissa ta al-ghula tare da shi da rahib wanda ake cewa ta kissa ta rabbul ghula da akwai ƙarin bayani a nan goyin shi sarkin ya ci gaba da azabtar da mutane yana rami da wuta yana jefa suke da sauransu almuhim mahallin shahid dai innaka satubtala lalle za a jarabta ka duk wanda ya tsaya akan tafarki nagari na kwarai neman ilimi dole ya an jarabta shi ibn al-qayyim yake cewa anoni anoniyar shi الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن ابن القيم yake cewa alhaqqu gaskiya hanya gaskiya tafarki na gaskiya mansurun ana agazawa wanda yake sabab amma wa mumtahanu nasara bata zuwa he jaraba ta ana jarabta mutum yace fa hadhi sunnatu rahman wannan sunna ce ta Allah mai rahma mai jikai duk in kana kan gaskiya he an jaraba ka he jaraba ta zuwa musamman ne mai ilimi afdal tariq tariq talab al-ilm wannan mazala yace duk wanda ya shiga hanyar neman ilimi kana fi sabilillah yana cikin jihadi yana cikin hanya ta dauka kalmar Allah kenan neman ilimi za ka samu jarabawa rishin ganewa rishin fahimta kaga a lokacin da kake zuwa neman ilimi kake karatu ga wasu suna shakata suna huta ka ji zahi da makamantan haka gajiya duka kana iya samu akan haka neman ilimi amma ya haƙuri za ka samu amfanin neman ilimi kenan kaga zaka'un wa hirsun wa tibarun haƙuri wa bulgatun bulga ɗan abin da zai agaza ma rayuwarka har ka nemi ilimi yani ɗan kuɗin da za ka dinga cin abinci da tufa da abin sha da sauransu ka rike kanka shi yasa malamai suke cewa ɗalibin ilimi dole ya zamto da akwai mai kama mushi in ba ka da mai kama maka batatan babu wanda zai agaza maka dole ka yi haƙuri ka dinga rabawa biyu ka ware lokacin yasta na akka da kuma lokacin da za ka dinga karatu kawai da ɗalibai suke yi a jami'a etidan etidan musamman ɗalibai a jami'a islamiyya za ga yana yan sana'a shi an bayyana mai kama mashi amma an kana da mai kama maka ya ɗauke maka to kai kuma kada ka sa shi kunya kada ka ba shi kunya dage mai da hankali akan neman ilimi hagan bulga shi kuma daman mutumin da yake neman ilimi domin ya yayi wa kanshi jahilci kenan yana da lokaci na neman sana'a domin neman ilimi ne yake sama-sama don dai ya san abin da yake afkuwa a zuwa gare shi zaka'un wa hirsun wa tsibarin wa bulgatin wa irshadi ustazi neman ilimi bayyayuwa sai kana ɗaukar shiryen malaminka shiryewar malaminka malaminka in ya mana siya ya kana ɗauka in ya ce bar kaza dage har da ce dage ikaza dage ikaza kada ka yarda da siya shi ta sai an banza kada ka sa littahi baka nemi shawara shi ba kada ka ce mun yanke ko kuma na yanke littahi kaza yake so a samun ko a sa mana a'a ba malami dama ya nemi littahi sai in shi ya baka dama a wannan gurin sai kai sai ka nemi kai ka sai ka nemi shawarar shi kenan dole ana so ka dinga neman shawarar malamin ka tunda an ce ma hayda irshad ustaz malamai suke ta kenan bayyayuwa ka yi wani abin da ya shahi addini ya shahi ilimi sai ka nemi shiryarwar malami sai ka nemi shiryarwar malaminka ka nemi shawarar shi shi yasa da dama a yau za ga mutane da dama suna yin ababe babu neman shawarar malami mutum ya zo ɗauki suna ya banka ma wa ɗan shi bai nemi shawarar malamin shi ba ta yi wannan sunan ba halaka ba ne mutum ya zo ya ba da iya shi bai nemi shawarar malami ba akan ya mishi an bincike akan wannan mutumin yaya a karatun shi na addini yake da sauransu ka bawa ka ba da iyakka ga wanda bai san karatun alkur'ani ba bai san aqida ba bai san tauhidi ba bai san hukunci ba na addinin musulunci wal Allah sallan ma bata ba shi dama wal Allah dan giya ne wal Allah dan riba ne ka je yakka wadda ka zo ka tsora ta a hanya ta makaranta islamiyya wal Allah ta sabke alquran ta yi karatu na addinin musulunci ka zo ka bawa jahili kiran kaga da akwai matsala kiran dole sai ana neman shawara duk wani abu na rayuwar kama malamai suke cewa ka dinga neman shawarar malaminka shi kuma malaminka Allah ya bashi ilimin da zai yi bakin gwargwado abin da ya shahi addinin musulunci ya baka shawara yau da mutane suna neman shawarar malamai matsaloli suka iya faruwa kenan kaga yana da muhimmanci kuma malaminka in ya ga abu ya zo ya maka shawara ya gaya maka i kokari rike i kokari ya aiki da shi haka kuma har yau me yake da suna malaminka ya tsora ka akan turba da hanya ta karatu i kokari ta yi bita in ya ce lokaci kaza nake da dama kaka ce a ni ko ban da dama wannan lokacin a'a ya haƙuri malami yardar shi ake nema ma dama matuƙar wannan yardar malamin tana cikin yarda Allah dama kuma malaminka ba ta yadda za a yi ya ya nemi kai wani abin da ya sabawa addinin musulunci wa irshadu ustazin wa quli zamani a ƙarshe kenan dole he an samu tsawon lokaci quli zaman he ka jima karatu ba a samun shehu da gobe wani zaka ji ta na tsara a shekara kaza a dan lokaci kaza he na yi karatu he na zama malami abadan he an samu quli zaman tsawon lokaci kana karatu bayyayuwa ka samu karatu baina lailatin wa duhaha tsakanin dare da sahiya kace kana so ka zama malami abadan he an jima ana yi ana nema he ka mai da hankali Allah taimaka Allah sha alkhairi wannan yan uwa shine abin da ya sana na nasiha akan muhimmancin neman ilimi da kuma fadalar shi da darajar shi ayi kokari a dage idan ana yin halka a masallaci a mai da hankali a dage a dinga hadarta a wannan masallacin da sauran masallatai sannan kuma halo idan ana yin halka amma ce ko kuma halka khasa ce a dage a dinga cikawa bai kamata ba muna ganin yadda garurruka suke sauran unguwanni suke in ana karatu na ilimi cika masallaci ake ba kila babu gurin zama mu yi kokari mu ma in ana karatu mu dinga cika masallaci ma kila har babu gurin zama mu mai da hankali kada a sa littahi a ranar da aka sa littahi a zo wuyi da yawa amma kuma bayan an jima ana yi a ga mutane ɗan tsiraru a dage Allah taimaka Allah ta alkhairi Allah sanya albarka wannan haɗuwa ta mu Allah sanya mata albarka da alkhairi أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة أستغفر الله العظيم شكرا جزاكم الله خيرا حفظكم الله ما شاء الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته